إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بالتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na sunanu abi dawud a wannan majalisin namu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi yau muna daya ga watan ramadan hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan kuma shine darasinmu na 68 a cikin kitabus sala taken karatunmu na yau shine فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم wannan yana ɗaya daga cikin abiyatakin al'imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala da ya siffanta aljanna a ciki inda a cikin waƙin yake cewa fahayya ala jannati adinin fa'innaha manazilu kal'ula wa fihal mukhayyamu ya ce ka yi ƙoƙari zuwa neman aljanna domin aljanna ita ce asalin masabkinka na farko ita ce gidanka na asali a cikinta ne ke da wata liyafa ta musamman ya ce walakin na na sabiyul aduwi fahaltura na'udu ila autanina wani sallamu ya ce sai dai kash gamumu wanda asalin gidanmu shine aljanna amma makiya sun kama sun samu a gaba muna bin su a baya me yake nuyi da makiya su ne shedanu yace fa hal tura na'udu ila awtanina wa nusallamu yace ayyo ba mu sani ba wai shin har zamu koma gidanmu na asali dan mu huta shine aljanna kenan na bude da wannan baitin ne lura da sabon zamani sabon yanayi da muka shiga a ciki na watan ramadan wanda ko ramadan wata dama ce ta neman aljanna wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa idan farkon dare na ramadan ya zo na damu nadin wani mai kira yana kira daga cikin mala'iku ya baƙi alkhairi akbil wa ya baƙi shari aksir ya kai mai nema alkhairi ka zo ga lokacin alkhairi ya yi ya kai mai neman shari ka zo ga lokaci na nisantar sharri ya yi ma'ana aksir ka kame daga yin sharri daga neman sharri walillahi utaqa'un minan nari wa zalika fi kulli laila sai manzo Allah yace kuma a kowanne dare na Ramadan Allah zai rika yantar da wasu mutane daga wuta dan haka shi Ramadan allura cikin ruwa ce mai rabo kan dauka ma'ana Ramadan ba kowa ke samun albarkarsa ba sai wanda Allah ya yi magamdakatar gamdakatar na Allah maɗaukakin sarki ko yana samuwa ne ga wanda ya zage damtse a wajen biyayya a gare sa da haka ramadan wata ne na zage damtse da kokari a wajen ibada ba wata ba na ragwanci yana daga cikin abin da zai baka mamaki ko mu ce daga cikin kurakuran mutane a ramadan da suka mai da ramadan wata na ragwanci wata na kwana wata na hutu alhali kuma wata ne na ibada magabata sun kasance a lokacin azumi suna zage damtse a wajen nau'ukan ibada daban-daban kwanansu kaɗan ne a ramadan amma mu kuma kwananmu shi ne mafi yawa a ramadan wannan kuskure ne wannan alama ce ta ba mu fahimci menene ramadan ba idan kuka lura mafi yawan ya koki ya kuka da aka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi shahara daga cikin su an yi su ne lokacin ramadan in ka ɗauki yakin badar a ramadan aka yi shi in ka ɗauki gazwatu uhud a ramadan aka yi ta eh ba ba ba gazwatu uhud ba fathu makka a ramadan aka yi shi in ka ɗauki me yake da suna wanga yakin da ba a da sahabbai suka sha wahala sosai a cikinsa ga shahaba sunan yakin subhanallah mutuna mini yakin ba yakin badar ba ya shahara amma ba a gwabza yaki a ciki ba khandak ba khandak ba aha tabuka jazakumullahu khair gaswatu tabuk yakin tabuka ba a yi yaƙi a ciki ba amma sahabbai sun sha wahala don saboda nisan tahiyar da ke da kwai a yaƙin ne da za a je wasu daga cikin munafukai suka riƙa yi ma musulmai jan kunnai ƙwalu la tanfiru fil har suka ce kai kada ku jewa a cikin zahi kuma lokacin azumi sai Allah ya ce musu qul naru jahannama ashaddu harra ka ce musu wutar jahannama ita ta yi tsananin zahi laukanu yafqahun da a ce suna fahimta a takaice dai watan ramadan wata ne na yawan ibada na zagi damtse ba wata na rangwanci ba kamar yadda suka ɗauka allah ka ba mu ikon yin ayyukan da za su tseratar da mu a cikin wannan watan musamman yana daga cikin ayyuka mafi alkhairi da allah ya yi so shine neman ilimi ɗaya daga cikin magabata ina tsammanin abdullahi bin abbas ne yake cewa ma ubidallahu bi shay'in afdalu min at-tafaqquh fi din ba a taba yi ma allah wata ibada ba da ta kai neman ilimi ashe a lokacin ramadan yana daga cikin ibada ka rika zuwa majalis inda ake karatun addini inda ake ilmantar da al'umma ka zamna zaman da zaka yi kawai shi kan shi ibada ne Allah ka ba mu ikon yin haka idan ba manta ba za mu tashi babu salatin laili matna matna babu mai bayani akan sallar dare raka'a biyu biyu ne ma'ana qiyamul laili raka'a biyu biyu ne in aka ce qiyamul layli tarawihi ma ta shiga ciki haddathana al-qa'nabi an malik an nafi' wa abdullah ibn dinar an abdullah ibn umara anna rajulan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an salati al-layli wani mutum ya tambayi manzon Allah dangane da sallar dare faqala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yace salatul layli mathna mathna sallan dare raka'a biyu biyu ce fa'iza kashi ya ahadukum subha idan ɗayanku yi ji tsoron alfijiri ya keto salla raka'atan wahidatan to sai sallaci raka'a guda tutiru lahu ma kad salla za ta zamanto masa wutiri na abin da ya gabata na salloli raka'a guda biyu da yi wannan hadisin shine dalili akan cewa salla ta qiyamul laili ko salla ta tarawihi duka suna ciki ba su da adadi kayyadadde ana gane da kyau ko a da ina daga cikin masu fahimtar cewa raka a goma sha ɗaya ne dole amma daga baya shi ilimi kun san baharun ne la sahilala wani teku ne wanda baya da iyaka kana ƙara tahiya ne kana ƙara fahimtar wasu abubuwa da baka gane ba a baya shi yasa zaka ga malami a shekara goma sun wuce ya ce kaza haramun ne ko kaza bai halatta ba ko kaza ya halatta daga baya sai ka kuma ya zo ya ce ya halatta ko kuma bai halatta ba to magana mafi inganci wannan hadisin nuni ne akan cewa sallah ta tarawihi da wasu suke tsaurara akan cewa dole sai raka'a goma sha ɗai babu dalili akan haka dalili shine a nan an tambayi manzon Allah sallar dare sai ce raka'a biyu biyu ne kai ta yin raka'a biyu biyu in ka ji tsoron asuba ta yi alfijiri kitu sai kai raka'a guda sai ta zama to witirin abin da ya gabata wannan sunna ce kauliya shi kuma dalilin da suke bada masu raka'a goma sha ɗaya sunna ce fi'iliya wa sunna kauliya muqaddama ala sunnal fi'iliya shi kuma hadisi wanda yake magana ce ana gabatar da shi akan wanda yake aiki ne kenan aikin manzon Allah ne raka'a goma sha ɗaya ko shi yawan yi za mu ga anan akwai ruwayoyin da za su nuna muna ma akwai lokacin da manzo Allah ke karawa akan hiye da goma sha ɗai a takaice dai sallah ta tarawihi in ka ga wani masallaci ana yi ashirin da ɗai ko talatin da ɗai kada ka zarge su idan suka yi haka suna dalili shi ne wannan hadisin da bai kayyade ba wallahu ta'ala a'lam amma dai za mu ce in kai raka'a goma sha ɗai shi yahi don haka manzon Allah ya fi yawan yi amma mu ce dole sai sha ɗaikin wannan shi ne ba ta sabuwa wa bindiga a ruwa babun fi raf'i sauti bil qira'ati fi salati al-layl babin bayani akan daga karatu wani ya dan zama kusan koface ya rike liƙe ta dan karan nan ya rage yawa ga wani can an bashi aiki na'am malam yace babin bayani akan daga sauti da karatu a sallar dare wai shi har ya halatta ka zo kana qiyamul layli ko sallar tarawih ka cika mutane da da sauti na karatun da kake yi haddasana muhammad ibn ja'far al-warkani haddasana ibn abi zinad haddasana amr ibn abi amr wa maula al-muttalibi an ikrimata an ibn abbas qala كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه كراتم منظى الله يا كسنتي إذن ينا سلك dare. dagawarsa yana kasancewa ne daidai gwalgwadon ma ya sma'uhu man fil hujura wanda ke cikin ɗaki zai iya shi wa huwa fil baiti yana a cikin gida ma'ana daidai gwalgwadon karatun manzon Allah daga muryarsa shine in kana cikin ɗaki kai ne zaka ji karatun amma kai da kake a can wajen ɗaki ba za ka ji karatun ba ma'ana dai bai daga sauti sosai a wajen karatu na qiyamul laili مالا يجي حدثنا محمد بن بكار ابن الريان حدثنا عبد الله بن المبارك عن إمران بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة أنه قال لك أبو هريرة ياتي كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قراءة منظى الله ددرتا كسنتي يرفع طورا wataran yana daga tauran ay marratan wataran yana daga sautinsa wa yakhfidu tauran wataran kuma yana sauso tashi sannu sannu qala abu daud abu daud ce abu khalid al-walibi ismuhu hurmus sunan shi hurmus kenan wannan yana nuna wataran manzo Allah yana dagawa sosai wataran yana sosotawa malamai suka ce ya danganta da halin da ake a ciki idan kasance akwai mutane na kwana sai sannu sannu idan kasance babu kowa kwana sai daga ta yanda kenan ba zai takura ma kowa ba haddathana Musa ibn Isma'ila haddathana Hammad an Thabit al-Bunani an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ha'un wa haddathana al-Hasan ibn al-Sabbah حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة manzon Allah wata ran ya huta da dare fa idha huwa bi abi bakrin radiyallahu anhu yusalli sai ya biyo ta kowar gidan abubakar sai ya ji abubakar na sallah yakhfidu min sautihi yana sausauta muryarsa sai ka kashe kullai sosai zaka ji karatun shi qala yace wa marra bi umar ibn al-khattab sai ya biya ta kowar gidan umar dan khattab wa huwa yusalli rafi'an sautahu yana salla ya daga muryarsa duk anguwa kowa na ji qala yace falamma ijtama'a inda annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da suka hadu a wajen ma'aikin Allah qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah yace ya ababakarin ya kai abubakar mararta marartu bika wa anta tusalli takhfidu sautaka na biya ta kofar gidanka kana sallah ka sausota sautinka me yasa kake haka qala yace qad asma'tu man najaitu ya rasulullah ai na so so ta sauti na ne dan wanda dan shi nake sallar naji yadda shi qad asma'tu man najaitu naji yadda wanda nake ganawa da shi wa yake nihi dan Allah yake sallar ko to Allah kuma ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ko duk yanda kai Allah yana ji ana ga yanda kyau ko ba ba mutane bane wanda ba ko da suke jin magana ba ana gane da kyau ko ba bebe ba ne wanda bai ji da kyau ko da yake ko bebe hausa suka ce yana ji wani karin magana ne suka ce na ji wannan wai an ce da bebe cinye duka ana gane da kyau ko in ka ce da bebe cinye duka to zai ji tunda amfani ne ko amma in aiki ne to ba zai ji ba to ma'ana dai yace ai wanda nake kira wanda nake ma sallar naji yadda shi kenan ba ni da bukatar sai na me sai na daga murya sosai qala wa qala li umar yace sai manzo Allah yace ma umar marartu bika wa anta tusalli rafi'an sautaka kai kuma na biya wajenka ka daga sautinka qala fa qala ya rasulullah sai yace ya ma'aikin Allah uqidul wasna wasnan ina daga murya ta ce dan in tada wanda suke kwana wa atrudu shaytan in kori shaytan zada al-hasan fi hadithihi al-hasan ya ƙara a cikin hadisinsa fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace ya ababakrin ya kai abubakar irfa min sautika shay'an kai ka dan ƙara sautinka kaɗan wa qala li umar sai ce ma umar ikhfid min sautika shay'an kai kuma ka sausauta sautinka kaɗan haddathana abu husayn ibn yahya الرازي حدثنا أصباط بن محمد عن محمد بن عمرو وعن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة ولم يذكر شيبي أم بتابا فقال لأبي بكر ارفع من صوتك شيئا shi a riwayar sa bai ce an ce ma an ce ma Abubakar ya kara ya daga sautin sa ba wa qala li Umar kenan shi riwayar sa kawai Umar ne aka ce ma ikhfid min ikhfid shay'an ka rage sautin ka kadan zada ya kara kuma a riwayar sa wa qad sami'tuka ya bilal naji ka ya kai bilal wa anta taqra'u min hadhihi sura wa min hadhihi sura kana karantawa daga wannan surar daga wannan surar ai ma'ana ya tsakuro wasu ayoyi na waccan surar ya tsallake ya je ya tsakuro wata aya ta waccan surar shine ma'anan min hadhihi sura wa min hadhihi sura bai doka sura guda har ya ida ta qala sai bilal yace kalamun tayyibun yajma'u Allahu ta'ala ba'dahu ila ba'd yace ya manzo Allah ai dan na san qur'ani gaba ɗayan shi magana ce mai kyau daga Allah kuma Allah zai hada wancan da wancan ana gane da kyau ko فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah yace masa kullukum qad asaba dukkaninku kun yi daidai bari in takaita muku bayanin wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo da dare daga cikin dabi'u manzo Allah da dare yana yawatawa watan yana lura da halayen mutane da dare to sai ya biyo ta kofar gidan Abubakar sai ya ji shi yana karatu in ba dan shi ba ne da ba ma zai ji karatun ba mana abubakar yana karatu sannu-sannu kiyamun laidi sai ya wuce ya biya ta gidan umar sai ya yi shi kuma yana karatu ya daga murya ana gane da kyau ko anguwa ko ina kake kana shi sai ya biya gaba ya ji bilal shi kuma yana karatu shi kuma matsakaicin karatu ya hina abubakar amma bai kai na umar ba amma shi kuma inda yake karatun shine in ya ɗauko wasu ayoyi na wannan surar bai yi da surar kuma sai ya koma ya tsallaka ya shiga wata sura misali ya karanta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sai ya kare ya koma ali imran inda fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari ya kare ba sai ya kare surar duka bai kare wasu ayoyin da ya samu sai ya koma suratun nisa'i ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ya samu ko rabin shafa'a sai ya tsallake misali sai ya zo suratu me yake suna suratul furqan haka yake yi bai doko sura sai ya ida ta sai ya kama wata su ayoyi ana gane ke ko da sahiya ta waye suka zo gaba ɗayan su sai manzo Allah ya ce ma Umar Abubakar na biyo ta gidanka na shi kana karatu sannu-sannu in ba don ni ba ne ma da ba za a shi karatun naka ba me yasa kake haka sai ce ai wanda nake karatun dan shi ya jiya shine Allah kenan banda bukatar kenan sai na daga murya sai manzo Allah ya ce masa duk da haka nan ka dan ƙara daga muryar ka ka dan Umar kai kuma naji duk ka dume anguwa ya aka yi yace ai ina yi ne dan in tada masu kwana ana gane da kyau ko in kori shaidannu tun da shaidannu sun ji karatun qur'ani tserewa suke yi sai manzo Allah ya ce to madalla amma ka dan rage ka dan ka dan rage volume ana gane da kyau ko kai kuma Bilal naji kana karatu baka karanta sura guda ita kadai sai dai sai ka tsallake kai ka dauki wannan aya ka dauki wannan aya sai Bilal ya ce ai gaba dayan qur'ani maganar Allah ce in ban hade sabauri guda to shi Allah zai hade abunsa sai manzo Allah ya ce to kai daidai ma'ana dai manzo Allah ya tabbatar da shi akan haka ana gane da kyau ko kenan duk yanda mutum yayi daga cikin waɗannan nau'in karatukan da suka yi ya wadatar ashe ba dole sai wanda ya haddace Qur'ani kawai ba zai iya qiyamul layli a cikin kai so da yawa an dauka wanda ya wanda ya haddace Qur'ani shi kadai zai iya qiyamul layli a cikin kai a'a abinda ya samu da shi zaka yi ko sura guda ka iya kana iya kai gaba ɗayan Ramadan kana qiyamul layli da ita kul huwallahu kadai ka iya kana iya kai qiyamul layli gaba ɗaya da ita wanda shine kenan a takaice dai Allah madaukakin sarki ya ce wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila ma'ana dai kada ka daga murya sosai kai tsaka tsakiya wannan shine shi alkhairi حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا نام من الليل ونمتن يكوانا ددري فقرأ سيفار كراتو أن رجلا قام من الليل ونمتن يتشين قيام الليل فقرأ سيرك كراتو فرفع صوته بالقرآن سيدق صوت سا دكراء ديكي نقرآني فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكتين دا يواي غري سي منزون الله يتي يرحم الله فلانا الله ييما وان رحمة معنى الله يساكا ما وان دا الخير كأين wata aya da ya karanta wadda take farawa da ka'ayin min ayatin azkaraniha yana daga cikin ayoyin da ya tunatar da ni allaila a cikin wannan daren kuntu kad asqattuha wanda na manta ta amma da ya karanta sai na tuna qala abu daud abu daud ce rawahu harunun nahwiyu an hammad ibn salama fi surati ali imran wannan aya tana cikin suratu ali imran fil hurufi wa ka'ayyin a cikin haruffan wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna kathir wannan hadisin yanda yake shine haka manzo Allah yana kewaya wata ran da dare sai ya biya kohor wani gidan mutum yana kiyamul laili yana daga murya daga cikin surar da yake karanta Ali Imran sai ya karanta wata ayar wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribiyuna kathir har zuwa karshen ayar da sahi sai manzo Allah ya ce jiya na biya ta kohor gidan wane yana karatu dalilin sauraron karatun da nayi nashi sai na tuna wata aya wadda na manta ta ana gane da kyau ko a takaice wannan hadisin me yake nunawa ya halatta dai mutum ya daga murya shi in yana karatu ta inda dai ba zai takura ma sauran al'ummar mutane ba kuma wannan hadisin yana nuna yana da kyau mutum ya rika sauraron qira'a ta alqur'ani domin kun ga manzo Allah da ya ji karatun nan tsayawa ne yana saurare ana gane da kyau ko to kina yana daga cikin sunna mutum ya rika sa qira'a yana saurare musamman irin wannan lokacin da muke ciki na Ramadan akwai lokacin da kake karatu ka gaji to maimakon ka bude salula kai shiga Facebook ka shiga yana sai ka bude qira'a ka kunna wata ƙira'a ta wani malami wanda kake jin natsuwa kana saurare in kai haka za a baka ladar kaman kai ma kana karatun ne Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati walaika yu'minuna bi daga cikin tilawar alqur'ani kuma sauraron sa domin ya daga cikin hanya ta koyon karatun alqur'ani shine as-sama saurare kuma yawan sauraron kira'a yana sa mutun ya kware tajwidin sai tsaya akwai wanda bai yi karatun tajwidi ba amma yawan sauraron kira'a ya saye ne yake furta me alkur'ani yadda ya kamata kenan ya kasance daga cikin al'adar muna sauraron kira'a ta alkur'ani akwai alkhairi sosai a ciki malam yace haddathana al-hasan ibn ali haddathana abd arrazzaq akhbarana ma'mar an isma'il ibn umayyah an abi salama an abi sa'id qala i'takafa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fil masjid manzo Allah yayi itikafi a masallaci فسمعهم يجهرون بالقراءة سيجيسوا سنا بين كراتنسو فكشف السترة سيما زاء الله يياي dan shakamaki ma'ana rido da aka same shi da yake kare shi daga mutane wa qala sai ce ala ku saurara inna kullakum munajin rabba lallai kowanne daga cikin ku yana ganawa da ubangijinsa fala yu'ziyanna ba'dukum ba'da kada sashen ku su rika cutar da sashe wala yarfa ba'dukum ala ba'din fil qira'a kada kuma sashen ku su rika daga sashe a wajen karatu su rika daga qira'a karatu akan sashe aw qala ko kuma yake fi salati ko kuma a cikin sallah ma'ana idan manzo Allah ya shiga itikafi ana yi masa dan keji wata yabbuka haka a cikin masallaci wani ɗan rido sai a kare sa daga mutane ya laɓe yana ibadarsa to wata ran yana ciki sai mutane ana karatu wasu na tsaye suna sallah wasu suna zaune suna karatun qur'ani an daga murya sai manzo Allah ya daga ridon yace masa ala tasma'un ba kwa ji kowanne daga cikin karatun Allah yake ma kuma Allah yana jin kowanne daga cikin ku don haka kada wani ya daga sauti yana cuta ma wani ana gane da kyau ko kenan wannan mai manzo Allah yake koyar da mu in ana zamna kowa na so ya karatu to ayi sannu sannu dan in kowa yace ya daga to wani za a iya takura masa a hana masa me a hana masa karatu ka'ida ko la darara wa la dirar kada ka cutar kuma kada a cutar da kai in kai karatu sannu sannu ba a cutar da kai ba amma in ka daga kana yi ka cutar da wasu haddasana usman to wannan wai karatun qur'ani ma aka ce ai sannu sannu kada daga to ina ga wanda zai shigo ana karatu yana mutane hira ko ana karatu ya bar salula ko ne tana ta ƙara cikin wannan kawai babu aula Allah ya kare mu ah ko ya sake da ko to wannan kuma ai irin su kamata yi a shibga musu kashi a cikin masallacin a yi musu na umar wasu mutane guda biyu suna hira a masallaci rike da sandar sai ce a kawo mishi su rike da sandar shi guda ma umar kun san da bulala shi ke yawo a lokacin yana khalifa in ya ga irin amc kin nan sai ya rabta musu ita ana kawo su suna makarkata dama sun san akwai magana tun da umar ya ce a kawo su ko da ya gansu ya gane ya ce halan ku ba 'yan garin gaba ne ko ka ce eh mu 'yan ƙauye ne da ƙauye muka zo ce a nasa ne ya ce in ba don haka nan ba la'auja'atu kuma da na kare muku wuya kuna ɗaga mutane sauti kuna ɗaga sauti a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan ladabtar da su ake yi حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الخضرمي عن أقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة wanda yake daga murya a wajen karatun alkur'ani to kamar wanda yake bayyana sadakar sani a hili wal musirru bil qur'ani wanda kuma yake aje muryarsa yake sausota muryarsa a lokacin da yake karatun qur'ani kal musirri bis sadaqa kamar wanda yake boye sadakar sa ne ana gane da kyau ko to wani yayi mai bayyana sadaka da mai boye ta wani yayi lada mai boyewa ana gane da kyau ko domin a hadisi manzo Allah ya ce sadaqatu sirri tutfi'u ghadabar rabbi sadaka da boye tana so so ta fushin Allah ana gane da kyau ko idan kana yawan sadaka da boye to yana sa in Allah ya yi hushi da kai ya mi ya yadda da kai a cikin kuma mutum guda bakwai da za a sasa in wal arshin daga cikin su manzo Allah yake mi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimalahu har sai ya kai hagunkinsa ba ta san abin da dama ta bayar ba ma'ana dai sadaka an yi so a boye ta to haka karatun qur'ani an yi so mi mutum ya ɓoye to amma sai dai malamai suka ce ta tabaddalul ahkam bi tabaddulil zamani wal makan hukunce hukunce suna canzawa da canzawar wuri da zamani akwai lokacin da ka bayyana sadaka shi yahi da ka ɓoye ta kuma wannan ya tabbata hatta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana wasu mutane sun zo daga cikin kabilar mudar cikin kamawa da take ta talauci wasu daga cikinsu wata ma ce suka suka kwarkwari tsakiyarta suka ratayo sun daurihe al'aurarsu ana gane da kyau ko cikin talauci kacal-kacal suka zo manzo Allah hankalinsa ya tashi ya hau minbari yana wa mutane wa'azi akan taimako can sai wani ya huddo kudi ya aza gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya boye taimakon ko bayyana shi ya bayyana yana hudduwa ya aje sai sauran mutane su ma suka fara huduwa suna ajewa sai manzo Allah ya ce man sanna sunnatan fil islami lahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu anan sai manzo Allah ya faɗi wannan magana ne ce wannan shi ya koya muku wannan na ku hiddo sadaka ku bada a bayyane to dalilin shi duk wanda ya bada shi ma yana da me yana lada kenan hidduwa da ya bayyana ya kwadaitar da mi sauran mutane su ma su mi su bayyana to kenan kun ga a irin wannan wurin ma'ana a wuri inda ake neman taimako ka huddo ka bada ya hi da kame da ka ɓoye don in ka ɓoye baka bada ba wasu su ma ya su a tun da ba wanda ya bada nima ba zan bada ba amma da wani ya hiddo ya bada sai ami wani in ya huddo ya bada da yawa to wani sai ya ce a nima bari in yi ƙoƙari don in hishi ana gane da kyau ku to kaga amma da ka bada dan kadan to amma shi ma wani sai bada dan kadan ma'ana dai a takeice akwai lokacin da sadaka bayyana ta yake mi yake ya hi boye ta inda bukata haka shi ma karatun qur'ani akwai lokacin da bayyana shi ya hi mi ya hi boye shi misali gidanka ne kake zamna yaranka suna wasa sai ka dauko qur'ani ka fara karatu ka daga murya dan mi dan ka sa su ma su dauko su mi su zo su yi koyi da kai to wannan kaga yayi ko abokai ne kuke zamne kowa ya rike salula ana ta danne danne sai ka dauko qur'ani kana karatu kaga kayi dan mi dan mai yiwa su ma su yi mi su yi koyi da kai to irin wannan babu lahi a takaice dai akwai lokacin da bayyana karatun qur'ani ko kuma bayyana sadaka yake yahi mi yahi boyewa wallahu ta'ala a'lam babun fi salatin layli a takaicen wa masu girma a wannan babin muna faɗakar da limamai masu ƙiyamun laili tarawihi limamai masu sallar tarawihi da ƙiyamun laili mu ji tsoron Allah wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana a ɗaga murya sosai a takura ma wanda abin bai shafa ba a rage mikro ya kasance wanda suka zo masallaci su ne za su saurara ko kuma wanda suke kewayen masallaci amma ka ga masallaci nan ne wanda suke wata anguwa can sautin wannan wurin yana kai musu hatta ma sai ya kai gama na cikin masallacin ba su jin na nasu masallacin sai na can waje wannan kuskure ne cuta ma al'umma ne kinan aji tsoron Allah Allah madaukakin sarki ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya kuma ka'ida ce la darara wa la dirar kada ka cutar da mutane kuma kada mutane su cutar da kai in ka rage sautin mikrokinka ba za a cutar da kai ba amma in ka kara shi zaka cutar da wasu al'umma Allah ya ba mu ikon yin haka ya sa mu yi abin da yake shi ne daidai babun fi salatin laili babu mai bayani dangane da sallah ta dare ma'ana sallar dare kiyamun laili hukunce hukuncenta za mu gani a cikin wannan hadisin haddasana ibn al-musanna haddasana ibn abi adiyin an hanzalata an al-qasim ibn muhammadin an aisha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات manzo Allah ya kasance yana sallah da dare raka'o'i guda goma wa yutiru bi sajadatin sai yayi wutiri da raka'a guda sajadatin ay raka'atin sai yayi wutiri da raka'a guda wa yasjudu sajadatay al-fajr sai yayi raka'a biyu na al-fajr fa dhalika 13 raka'a wannan shi raka'a goma sha uku ana gane da kyau ko wannan hadisin shine wasu suke buga dalil da shi akan cewa hadisin da ake cewa manzo Allah na raka'a goma sha uku ta qiyamul layli yana nuna hadda raka'atayil fajr ne wannan shine dalilin su to amma akwai dalilin da ya nuna raka'a goma sha uku yake yi na qiyamul layli bayan shi kuma sai ya zo ya raka'a nawa biyu tami ta raka'a ta ilfajir in ka haɗe za su yi goma sha nawa goma sha biyar to kaga wannan babu yadda za ka kai tawilin shi kuma za mu ga hadisin nan gaba kina a takaice wannan hadisin aisha take cewa manzo Allah yana raka'a goma sha goma biyu biyu sai ya raka'a guda ta zamanto witiri bayan an yi kiran sallah na biyu sai ya tashi yayi mi raka'atayil fajr sai ya kasance raka'a goma sha uku kenan a nan malamai suka ce aisha tana ba da labarin mafi yawan abin da manzon Allah ya yi ne haddasana alqa'nabi an malik an ibn shihab an urwa ibn zubair an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana yusalli min al-layl 11 rak'a manzon Allah ya kasance yana sallah da dare raka'a 11 yutiru minha bi wahidatin yana yin witri da raka'a guda fa idza faraga minha idan ya ƙare rako'in goma sha ɗai na ƙiyamun laili ittaja'a ala shiqhil ayman sai ya kishinge da a bangaren sa na dama ana gane da kiko sai dan gishirta hakan ga malamai suka ce wannan gishirtawar da manzo Allah yace kaman dan hutawa ne yake yi na ƙiyamun lailin da yi domin mun san manzo Allah yana jimawa a cikin me ƙiyamun laili kenan gishirtawar da yake yi dan dan hutawa ne kamin ya tashi yayi raka'atayil fajr ya je sallar asuba kenan kai da baka yi qiyamul layli ba sai suka ce kenan ba sunna bane kai ka gijirta dan irin shi ma ai mutum ya gijirta sai kwana ya mi sai kwana ya tai da shi ko wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam malai ce haddasana abdurrahman ibn ibrahima wa nasr ibn asim wa hadha lafzuhu qala haddasana al-walid haddasana al-auza'i wa qala nasr an ibn abi dhi'b wal-auza'i عن الزهري عن عروة عن آئشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء من ظل الله يكسنشي ينا سلى أسكان با أسكان كاري سلر أصبا معنا أسكان باين سلر أصبا إلى أن ينصدع الفجر أي إلى أن ينشق الفجر هزوا لوكتين الفجر كي كيتوا نعم سلر إشاء نعم kenan yana sallah bayan yana sallah tsakanin bayan kare sallar asuba sallar isha'i har zuwa lokacin ketowar alfijiri 11 raka'a yana raka'a 11 yusallimu min kulli ithnaini yana sallamewa bayan kowace raka'a biyu kun ga wannan shine abinda manzo Allah yake yake yawan in yi raka'a biyu sai ya sallame in yi raka'a biyu sai ya sallame zamu zo gaba masu yin raka'a hudu jere da juna shi wannan ya tabbata ko bai tabbata ba za mu gani a nan gaba wa yutiru bi wahidatin idan ya raka'a goma biyu biyu sau biyar ana gane da kyau ko sai ya raka'a guda ta yutiri wa yamkuthu fi sujudihi kuma sai ya jima a cikin sujadarsa kadar ma yaqra'u ahadukum 50 ayatan daidai gwargwadon jima wadda ɗayan ku zai yi daidai gwargwadon karatun da ɗayan ku zai yi na aya hamsin qabla an yarfa a ra'asahu kamin ya ɗago kansa fa'iza sakata almu'addinu bil'ula idan mai kiran sallah ya ƙare kiran sallah na farko min salatil fajr na sallan asuba qama sai ya tashi ana gane da kyau ko anan malamai suka ce kiran sallah na farko yana nuhin in aka hada shi da da iqama ana gane da kyau ko ba ana nuhin kiran sallah na farko na farko wanda aka saba ba wanda kamin lokacin sahur wanda kamin alfijiri keto a kiran sallah wanda alfijiri in ya keto domin in ba lokacin azumi ba mafi yawanci kiran sallah guda ake yi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin azumi shine ake kiran sallah guda biyu a al'adance to irin wannan in ya kasance ba lokacin azumi bane kiran sallan da ake na farko in an hada shi da ikama sai kasance kiran sallah nawa biyu domin ikama ita ma ana ce mata mi kiran sallah ba sun kuna gane da kyau ba don in ka fassara bil'ula cewa wannan kiran sallah na farko ake nuhi to kiran sallah na farko ake yin ake rakata alfajir ba kiran sallah na farko domin kiran sallah na farko alfajir bai mi ba bai keto ba kenan ana nuhin nan kiran sallah na farko in an hada shi da mi da ikama ana gane da kyau kenan idan ya kasance ladan ya yi shiru a wajen kiran sallah na farko wanda ake yi daga shi sai ikama min salatul fajr na sallar asuba qama sai ya tashi faraka araka ataini khafifataini sai ya rakoi guda biyu maran nauyi sune na me na alfijri ko thumma taja ala shikkihi al-ayman sannan sai kishin gida a barin sana hagum barin sana dama hatta ya atiyahu al-mu'adhdhinu har sai mai kiran sallah ya zo masa da cewa lokacin ta da sallah sai ya tashi ya je a tayar da sallah a cikin wannan riwayar akwai wani abu da ya kamata ku da shi shine aka ce a cikin wuturinsa sujada ta ƙarshe yana mi yana jimawa ma'ana a cikin sujadar sai yana jimawa jimawa da yake me yake a addu'a domin addu'a a cikin sujada tana da muhimmanci domin cikin sallah gaba daya babu wurin da yake kowanne wuri mahimmanci kamar wurin sujada shi yasa sujada ita ce mafi girman abin da Allah ya so a cikin sallah domin duk abin da zaka yi a cikin sallah ana yi ma wasu ana yi ma wasu mutane su amma sujada ita kadai ce ba a ma kowa sai wa sai Allah ana gane da kyau ko ko manzo Allah ba a ma sujada amma sujada wa ita wa kada yake ma Allah kada yake ma kuma ita sujada abin da yasa ta hi daraja dan ita kana yin ta ne da abin da ya komi daraja a cikin gaban jikinka a cikin gaban jikin mutum me ya komi daraja huska ana gani da kyau ko huska ita ce mutum to idan kasance huska da ta komi daraja kana azata ga Allah kenan ya nuna wannan aikin kahimi kahi gina masu akan kowane aiki to shi yasa lokacin da kake sujada lokaci ne na karban addu'a wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa amma sujuda fa akthiru fihi ad-du'a fa innahu qimanun an yustajaba lakum haddathana Sulaiman ibn Dawud al-Mahri haddathana ibn Wahb akhbarani ibn Abi Dhib wa Amr ibn al-Harith wa Yunus ibn Yazid أن ابن شهاب أخبرهم بإسناده ومعناه ابن شهاب يا باس لاباري بإسناده ومعناه معننسا قال ياتي ويوتر بواحدة manzo Allah yana witiri da raka'a guda wa yasjudu sajadatan kadra ma yaqra'u ahadukum 50 aya kuma yana sujada kwatankwacin karatun ɗayan ku da zai yi na aya 50 qabla an yarfa ra'sahu kamin ya dago kansa fa idza sakata al mu'adhdhin idan mai kiran sallah yayin shiru min salati al fajr daga sallan asuba wa tabayyana lahu al fajr alfijiri ya bayyana a gare sa wa saka ma'anahu sai ya kwararo ma'anan wancan hadisin qala yace wa ba'dhum yazidu ala ba'din wata riwaya tana karawa akan akan wata riwaya a takaice har yanzu mun samu kari akan cikin sujada ta, ta, witiri mutum yakan iya jima a cikin sujada shi yasa ni yana daga cikin strategikin da nake dubara da nake a wajen sallar mu ta tarawih da sallah ta kiyamun laili ba kullum muke yin alkunutu ba ana gaya da kyau kuma wannan shine sunna ba kullum ake yin alkunutu ba wataran sai mu yi alkunutu wataran kuma sai mu jima a cikin sujada biyu na ƙarshe na sallar mi witiri dan mu ba mutane dama su yi mi su roki abin da suke so kuma wannan ya hima da alkunutun domin ta alkunutu ku amin kawai za ku cewa kai baka daman kai taka addu'a amin kawai zaka cewa ana gani da kyau ko mai yiwa liman a cikin addu'a shi bai ga bukatar ka ba ko kai kasur gumin tuzuru ne gwagro shi kuma liman mata hudu ke gare shi har ya manta ma da yauki Allah ya bashi aure dan bai da bukatar aure yanzu aure sai in na larura zai kun sa auren larura shine in mata shugaba ta mutu ana gani da kyau ko to ya manta da kai kai kuma amin kawai kake ta cewa to amma kaga in aka zo sujada ya baku dama ku yi addu'o'in ku kaga yami ya kyautata muku ko to haka muke yi kenan in masallacin ku ba a haka nan je masallacin mu za mu rika baka dama kai addu'ar ka ala gane da ke ko wanda shi da kenan na eh to maga mai tambaya yace mutum zai iya addu'a da Hausa malamai sun yi sabani akan haka amma akwai ka'ida wadda za ta nuna mana kuma wadda ita ce mafi inganci shine suke cewa yuktafaru fil nawafil ma la yuktafaru fil fara'id ana yahewa mutun yayi wani abu a cikin nafila wanda a farilla ba a yahewa ittifaqan a cikin farilla baya halatta kai wani yare in ba larabci ba ana gaya da kyau ko in addu'a zaka yi amma a nafila ya halatta kai da wani yare domin ita sallah ce ta nafila akwai abubuwan da ake yahewa mutun yayi a cikin ta wanda a farilla ba a yahewa a nafila ya halatta lahiya lau kai sallah da zamnako amma a farilla ya halatta bai halatta ba haka a nafila ya halatta ka yi addu'a da yaran da kake ji amma a farilla bai mi ba bai halatta ba ana gane da ke ku wallahu ta'ala alam na alkunutu kowace rana ana iya yi kowace rana ana iya yi sai dai mu ce sunna shine a rika canza wata ran ayi wata ran ami wata ran a bari domin da aka rawaito riwayoyin da suka rawaito alkunutu ba su rawaito akan ta kodo shi manzo Allah ne bautaran baya yi daga cikin su wannan riwayar da muka gani sai ya jima a cikin mi a cikin sujada Allahu ta'ala a'lam na'am mala yace haddathana Musa ibn Isma'ila haddathana Wuhayb haddathana Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة manzo Allah ya kasance yana sallah da dare raka'a goma sha uku yutiru minha bi khamsin yana wutiri da raka'a biyar la yajlisu fi shay'in min al khamsi baya zamnawa a cikin komai daga cikin raka'an nan guda biyar hatta yajlisa fil akhirah har sai ya zamna a raka'a ta karshe fa yusallimu sai ya sallame qala abu daud رواه ابن نمير عن هشام نحوه ابن نمير ويتوسى daga هشام makamancin sa ana gane da kyau ko wannan hadisin abin da yake nufi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana qiyamul layli raka'a 13 ana gane da kyau ko sai yi raka'a biyu biyu gida takwas eh raka'a biyu biyu gida hudu yayi raka'a nawa takwas kenan sauran raka'a nawa sauran raka'a biyar a cikin goma sha uku goma sha uku kenan sauran raka'a biyar to raka'a biyar kin da suka yi saura gaba ɗayan su yake jaye su baya zama a tsakanin su zaman tahiya sai raka'a ta ƙarshe sannan ya zamna ba san ko ana gane da kyau sai ya sallame ana gane da kyau kenan ya halatta lokacin wutiri ku yi raka'a biyar jere da ni jere da juna ana gane da kyau ko raka'a biyar jere da juna sai ta karshe sai a zamna a sallame حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إرن وانا ينا دكو لمن إذن زيش يسند دمامو haka muke muma radda muka san za mu yi irin raka a biyar jere da juna ko raka uku jere da juna domin duk ana iya yi za mu gani a nan gaba yana da kyau ka sanar da mamu domin an yi raka a biyu su sun aza zamna za a yi sun zamna kai kuma kami kami ke wani zai ce maka ma subhanallah ana gani da kyau ko cikin saboda a kawar ma mutane da wannan shubuhar sai a ce musu to yau wutiri raka a biyar za mu yi idan ka ku ga mun wuce raka'a ta hudu ko ta biyu ku yi mamaki حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة وظل الله يا كسنجينا صلى ددي ركعة وقوم شاء أكو ثم يصلي سنن يسلى إذا سمع النداء إذن يشكرا صلى بالصبح كرا صلى نا الصبح ركعتين خفيفتين ركعة ودابيو masu sauki in ka hada kenan raka a nawa ku bani amsa in ka hada raka a nawa kenan goma sha biyar shine hadisin nake muku ishara yayi raka a goma sha uku ta qiyamul laili in an yi kiran sallah sai yayi raka a biyu na raka'atayil fajr in ka hada sun yi goma sha nawa sha biyar kenan dai wannan dalili akan cewa tabbas manzon Allah yana yin qiyamul laili watan raka'a goma sha nawa sha uku kenan ba dole sai sha ɗaya ba kamar yadda wasu suka tai sai dai sha ɗaikin su yi yawan yi wannan shine kenan maliki haddathana musa ibn isma'ila wa muslim ibn ibrahim qala haddathana abanu an yahya an abi salamata an aisha anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabin Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa kana yusalli min al-layli 13 rak'a ya kasance yana sallah da dare raka'a 13 wa kana yusalli 8 raka'atin kuma ya kasance yana sallah raka'o'i guda 8 wa yutiru bi raka'atin sai yayi wutiri da raka'a guda ma'ana wata ran yana yin raka'a 8 sai raka'a guda in ka hada su raka'a nawa kenan tara ثم يصلي sannan sai ya salla qala muslim muslim yace ba'da al-witri sannan sai ya salla bayan witri thumma tafaqa sannan suka ittifaqi ma'ana ruwayoyin guda biyu raka'ataini kinan bayan yayi witri sai ya salla raka'a guda biyu wa huwa qa'idun yana azamne fa idza arada an yarka idan ya so ya tashi qama idan ya so ya ruku'i qama yana tashi faraka'a sai ya yi ruku'i ma'ana tana bayani a lokacin da yake cikin lokacin tsohuwa ne domin lokacin da manzo Allah yake lokacin tsohuwa yana fara sallah da zamne ana gane kyau ko kusan in zai yi ruku'i sai ya mi sai ya tashi tsaye shine ma'anar take mihi anan fa idza arada an yarka aqama faraka yusalli baina adani al-fajr wal iqama sai yayi sallah ko kuma yana sallah tsakanin kiran sallah na alfijiri da iqama raka'ataini raka'o'i guda biyu a takeice wannan riwaya ta nuna wata manzo Allah na raka'a nawa tara ana gane da kyau ko kuma wannan hadisin yana nuna mana kokarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tsuha duk tsuhan nashi bai bari ba ɗan magana suka ce kokari shine kokari shine gadon mai hankali ma'ana duk mai duk mai hankali komi raunin sa zai kokarin kokarin ibada ga Allah madaukakin sarki wani daga cikin masu hikima yake cewa kumin laila ya haza la'allaka tuflihu ila kam tanamul laila wal umru yanfadu araka tiwala al-layli wayhaka na'imun wa ghayruka fi mihrabihi yatahajjadu yace tashi kai qiyamul layli ya kai wannan idan kai haka zaka rabauta yace kana ta sharbar kwana alhali ga wani ka can yana ta kokari yana neman Allah ya kare shi daga wuta kai baka son Allah ya kare ka daga wuta ne ana gane da kyau ko a takaice dai yana da kyau mutum ya kasance dare ba na kwana bane gaba ɗaya a gare shi yana zo lokaci na Allah madaukakin sarki to yanzu a farkon Ramadan muna da wata dama shine wannan sallah ta me wannan sallah ta me ta tarawih idan kai sallar tarawih yana wadatar maka da qiyamul layli amma da sharadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layla duk wanda aka yi sallar tarawih da shi daga farko har ƙarshe aka sallame ana gane da kyau ko bai tahi ba har sai da liman ya sallame to za a rubuta mishi ladar kamar wannan daren gaba ɗayan shi yayi me yayi qiyamul layli kenan kenan sallar tarawih kada mu yi wasa da ita domin in muka yi ta ta wadatar mana daga sallar dare in ya so daren kuma sai mu rayar da shi da wasu ibadu na karatun qur'ani kokarin sabke shi ko kuma wasu darussa da suka shahi ilimi da abin da ya kama da haka a takaice dai kokari shine gadon mai hankali ما ليت حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يا تمي عائشة ما ترمى أيكن الله أنه كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلر ما أيكن الله تكسن في رمضان ألوك رمضان فقالت ستتي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان manzon Allah bai kasance yana karawa ba a cikin Ramadan wala fi ghairihi ko kuma a wajen Ramadan ala ihda asharata raka'a akan raka'o'i guda goma sha ɗaya wannan bar mu ida dai hadisin yusalli arba'an tace ga yanda manzon Allah yake sallah yana sallah raka'o'i guda hudu fala tas'al an husnihinna wa tulihinna kada ka tambayi kyawun su da tsawon su thumma yusalli arba'an sannan sai sallaci rak'o'i guda hudu fala tas'al an husnihinna wa tulihinna kada ka tambayi kyawun su da tsawon su thumma yusalli thalathan sannan sai sallaci raka'a guda uku sun yi nawa kenan a sha sha daya ko قالت عائشة عائشة تشي فقلت يا رسول الله سنتي يا مأيكين الله أتنام قبل أن توتر شن كان ينقانا كامن كيوتري قال سيمن ذا الله يتي متى يا عائشة يا كي عائشة إن عيني تنامان إدانوانا سنا قانا ولا ينام قلبي أما زوتياتا باتا قانا داما إن مغانا سوكتي zuciya ke gani ba ido ba ana gane da kyau haka kuma suka ce hankali ke gani ido gululu ne ana gane da kyau hankali ke gani ido gululu ne yanzu za ka ga mutum kamar yana kallon wani abu shi kun ba me yake kallo ba ba shi ke kallo ba ana gane da kyau hankali ke na shi ke gani dama Allah ce fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur kenan aisha kaman ta tambayi manzon Allah dangane da kwanan manzon Allah ne kaman anan tana mamaki ne washin ya kai manzon Allah har kana ma wai kwana dan naga yawan ibada da kake yi sai manzon Allah ya ce ai ko na kwanta ni ba kwana nake ba irin wancan na mutane domin su mutane in sun yi kwana da idan da zuciya gaba ɗaya tana me tana kwana shi kuma manzon Allah in yi kwana idanun ke likewa amma zuciya tana me tana cikin aiki ana gane da kyau ko wannan shine kenan to wannan hadisin akwai shubha guda biyu a cikin sa ta mutanen mu masu cewa raka'a dole sai raka'a goma sha ɗaya suka ce ga Aisha ta ce manzo Allah bai kas kuma in suka wannan hadisin ki kadai suke dan lahima alhali kuma kuskure ne in za ka yi hukunci akan wani abu yana da kyau ka tattaro nasoshi wanda suke bayani akan me akan abun sai su ce maka ai Aisha ta ce ma kana yazidu rasulullahi sallallahu alaihi fi ramadan wala fi ghairihi ala ihda asharata raka manzo Allah bai karawa akan raka a goma sha dai a cikin azumi ko ba a cikin azumi ba sai su tsaya maka to ina hadisan da Aisha ta ce kuma yana raka a goma sha uku ana gane da kyau ko kinan nan Aisha tana bayani akan abin da yawan yi ne laraba suna da ɗabi'a idan ya kasance mutum na yin abu da yawa ana gane da kyau ko to sai su ce ma haka yake yi ba su kawo me wa'anda yake yi can ba a rasa ba ana gane da kyau ko to wannan shine kenan wannan shine kenan to shubha ta biyu shine da suke cewa nan da tace yana yin raka'a guda hudu kada ka tambayi tsawon su da mi da kyawun su bayan su kuma sai wasu raka'a hudu bayan su kuma sai raka'a uku to anan sai wasu suka fahimci wadda ni a da ina biskan wannan fahimtar shine raka'a hudu zai yi jere da juna sai ya sallame ya tashi wasu raka'a hudu jere da juna sai ya mi sai ya sallame alhali anan malamai suka ce kuskuren fahimta ne yanda yake shine yana yin raka'a biyu ya sallame kai tsaye ya tashi kuma ya raka'a biyu ya sallame sai ya zamna ya huta kina yayi raka'a nawa hudu ba wai raka'a hudun ba yayi su menene jira da juna ana gane da kyau ko kenan biyu biyu sau biyu raka'a hudu sai ya zamna ya huta shine ma'anan yusalli arba'an yana raka'a guda hudu hudun nan da ta kawo tana nuhin hutun nan da yake tsayawa shi yasa ta ce hudu sannan ana gane da ko summa malamai suka ce littaqibi bi muhlati zaman ma'ana sai an jima kinan bayan yayi hudun sai can an jima ya dan huta sai ya tashi yi ni yayi wasu hudu bayan ya kare sannan sai ya tashi ya raka'a uku to su raka'a uku ya tabbata wata ran yana yin su jere da juna ana gane da kyau ko shi akwai riwaya ta zo bi kulli bi sarahatan ana gane da kyau ko akan cewa bai zamna a tsakanin su wataran wataran kuma yana raba su a takaice dai wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam kenan abu ne da yake inganci a sallah ta tarawih da sallah ta qiyamul layli ayi biyu biyu a sallame shi yake inganci حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام حدثنا قتادة عن زرارة عن كربو daga zurara ga wani suna zurara sunan tabi'i ne amma hausa za su za a ce maɗansu mazurari ko? sau ga sanya shi a dictionary kin zurara ana gane da kyau ko? in kakanni su ya zurara da gudu ta suna ne mai kyau sunan tabi'i ne daga cikin marawaita hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na aha ba nan sunan eh to kun san shi suna ba ko da shi ake tambayin ma'anan shi ba ana gani da kyau ko yanzu mai sa ma dan shi abubakar kana tambayi shi mai ma'anar sunan dan me yasa dan an sa sunan ne dan mai sunan ko yawwa to kenan shi ma irin wannan sunan irin suna ne wanda ba su da ma'ana sai dai ana sawa ne dan wa dan masu sunan ana gani da kyau ko ana sa sunan dan masu sunan a larabce fatima ba ya da ma'ana amma ana sa sunan ne dan me dan saboda sunan diyan manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam wannan shine kenan amma in ka sama sunan ɗanka ka sama ɗanka muhsin kaga shi ka sami shi ne dan ma'anan sunan tunda a cikin magabata ba mai suna muhsin wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam ko kuma ka sama diyar ka huda kaga a magabata ka sa huda ne dan mi dan suna ne mai ma'ana ma'ana kana sa mata sunan da zamanto mai shari'a ka sama sunan ka zakir dan mi dan ya kasance mai mi mai yawan zikiri ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan zurara sunan ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ne aufa bin aufa an sa'ad ibn hisham qala tallaqtum ra'ati hisham yace na saki matata tallaqtum ra'ati na saki matata fa ataitu madina sai nazo madina li abi'a aqaran kana li dan in sayar da wani hili da ke gare ni ana gane ki kaman kare munan kare ake cewa wani hili da ke gare ni na gida fa'ashtari bihi silaha wa agzu sai in sai kayan yaƙi don saboda in je yaƙi falakitu nafaran min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai na haɗu da wasu jama'a daga cikin sahabban manzon Allah faƙalu sai suka ce kada arada nafarun minna sittatun an ya fa'alu zalika a lokacin manzon Allah wasu mutum shidda daga cikinmu sun so su yi haka ma'ana irin abin da ka so ka yi fanahahumun nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya hana musu wa qala yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyaukyawan koyi gare ku game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anar ma'anar wannan shine shi wannan Sa'ad bin Hisham karsashi ne da hamasa ta ibada ta kama sa sai ke ganin shi aure ma yana shagaltar da shi daga ibada sai ya saki matarsa ana gane da kyau ko don kada ta shagaltar da shi daga ibada yanzu kuma dan gidan da ke gare shi a madina ya ce zai sai da shi ya sai kayan yaƙi kawai shi ba shi ba duniya ya ji a kashe shi kawai ya ji aljanna ya aure hurul aini ana gane da kyau ko babu ruwan shi da hurul duniya to yanzu da ya zo sai ya haɗu da su daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce masa ka san babu wanda ya kai mu ibada mu sahabban annabi ko to a zamanin annabi wasu mutane guda shidda sun so su yi haka su rabu da matayensu su sai da gidajensu su sai kayan yaƙi kawai su je su ta yaƙi su ba Allah kansu kawai da suka yi haka sai manzo Allah ya ce musu ai ya kamata ku yi koyi da ni domin ni gani ina da aure kuma ina da gidan zama kuma ina zuwa yaƙi ina bautan Allah ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan sai manzo Allah ya hana su to su ma sun gaya mishi wannan ne dan su me dan su hana shi kina ashe baya daga cikin zuhudu gudun duniya mutum ya guji aure sai inda ya ba lahiya ko ana gane da kyau ko amma dai ka ce dan addini ba za ka yi aure ba to sai a ce baka ma san addinin ba domin man tazawwaja faqad kamala nisfu dinihi ko duk wanda ya aure ya cika rabin addinin sa kenan ba a gudun aure dan saboda za a yi addini sai in dai da larura kana ganin ba za ka ba matar haƙƙin ta ba kuma ba za ka gamsar da ita ba da abin da ya kamata haka to kuma irin wannan Allah maɗaukakin sarki yana ba mutum uzuri akan haka ya ce fatai tubna abbasin fasa'altuhu an witirin nabi sallallahu alaihi wasallam sai da zo wajen ibnu abbas sai ya tambaye su game da witirin ma'aikin Allah faƙala sai ya ce a dulluka ala alamin nasi bi witiri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shin kana so in nuna maka wanda yake kowa sanin yanda manzon Allah yake wutiri kamar ya ce e sai ce fa'ati aisha radiyallahu anha je wajen aisha ana gani da kyau ko Allah ya daidaita wannan shi ake ce ma al-i'tirafu bil fadli in ka san wane ya hika ka yadda da ya hika ka ji kuwa ibnu abbas shine manzo Allah ya ce ma habru hadhihi al-umma shine ake ce ma habru hadhihi al-umma shine manzo Allah ya ma addu'ar Allahumma faqihu fi din wa allimhu at-ta'wil wanda aisha ba ta samu wannan addu'ar ba amma an tambaye sa akan wutiri ya sani amma yake je wajen Aisha dan tahi kowa sanin ya manzo Allah yake wutiri ka tambaye ta ana gane da kyau ko wannan shine al-i'tirafu bil fadl in ka san wani yayi ka kai dai kai da yayi ka fa ataituha yake sai nazo mata fastatba'tu hakim ibn aflaha sai na nemi hakim bin aflah ya rake ni shine istatba'tu na nemi ya rake ni fa aba sai ya ƙi rake ni fanashattuhu sai na haɗa shi da Allah fantalaka ma'iya magabata sun kasance inda har ka haɗa su da Allah suna yi wattakullah alladhi tasaaluna bihi wal arham yace fantalaka ma'iya da na haɗa shi da Allah sai ya tafi tare da ni fasta'azanna ala aishata sai muka nemi izini akan mu shiga wajen Aisha faqalat sai tace man haza waye wannan domin a lokacin ba ta gani ana gani da kyau ko kala sai ce hakim ibn aflah ai hakim ne ibn aflah ana gani da kyau ko wannan shi ma yana da sunaye wanda ban ji ana sa su ba aflah shi ma suna ne mai kyau aflah yana da ma'ana kuma yana da tarihi kala ta ce wa man ma'aka wake tare da kai don na ji motsin wani a kusa da kai kala ya ce sa'ad ibn hisham sa'ad bin hisham ne قالت تتي هشام بن عامر الذي قتل يوم أحد دين هشام بن عامر وندا aka kashe a ranar yakin Uhud qala yace qultu na'am nace eh domin ma'ahin shi sahabi ne domin tabi'ai ne su duka ana gani da kyau ko qalat tace ni'mal mar'u kana amiran madalla da mutun amir ma'ana amir mutunan kirki ne madalla da shi ma'ana tayyaba ma'aifinsa قال يتي قلت سينتي يا أم المؤمنين يا كي أور مؤمني حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم باني لاباري دنگن أبي أم منزان الله يا سكي qalat tace alasta taqra'ul qur'ana ba kana karatun qur'ani ba kamar ya ce e tace fa inna khuluqa rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kana alqur'ana to dabi'un manzon Allah shine alqur'ani ana gane da kyau ko ai kuna karatun qur'ani ko qur'ani yana bayani akan masu gaskiya yana bayani akan masu yawan qiyamul layli wadh-dhakirina Allah katiran wadh-dhakirati qur'ani yana bayanin masu adalci ana ganin masu son alkhairi wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa to dukkanin sifofin waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace fa qultu hadithini an qiyam al-layl to ba ni labari game da qiyamul layli tasa qala tace alasta taqra'ul qur'an shi ma dai ba kana karatun qur'ani ba ana ganin da ke go ya ayyuhal muzammil ba kana karanta ya ayyuhal muzammil ba ana gaya da kyau qala yace qultu bala nace eh qala tace fa inna awwala hadhihi sura nazalat domin wannan ita ce fa inna awwala hadhihi sura nazalat yace domin wannan farkon sura da ta sabka fa qama ashabu rasul fa qama ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da farkon wannan surar ya sabka sai sahabban manzon Allah suka yi ta qiyamul laili hattan tafakat aqdamuhum hasi da kawahuwansu suka rika kumbura domin farkon suratul suratul muzammil mike da kai ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila ana gane dake ku qumil layla illa qalila dare gaba ɗayan sa kai kiyamul layli sai dan kada kun ga asali wannan maganar da wa ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sahabbai su sun san da كل حكم ثبت في حق الرسول فيثبت في حق جميع الأمة idan alkur'ani ya magana da manzon Allah to asali da kowa yake daga cikin al'ummarsa sai da dalilin da ya nuna a da manzon Allah kawai ake to sahabbai sai suka yi ta qiyamul layli har sai da yake kawaho su suna bi suna kumbura ana gane da kyau ko wa hubisa khatimatuha fi samai 12 shahran sai aka rike ƙarshen surar ma'ana ƙarshen surar aka rike saba a sabko saba har sai da yayi wata goma sha biyu kenan shekara guda ko sun ma nazala akhiruha sannan ƙarshen nata sai ya sabka ana gane da kyau ko ina ne wurin yawwa akhiruha sai ƙarshen ya sabka fasara qiyamul layli tatawwan ba'da faridatan sai qiyamul layli ya kasance nafila ne maimakon farilla ne domin a can da farko farilla ne su yi kiyamun laili kuma gaba ɗayan dare sai ɗan kaɗan amma da ƙarshe sai aka sausauta musu inna rabbaka ya alamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak ana ganin shi ko a ƙarshe dai sai Allah yace faqra'u ma tayassara min al-qur'an alima an lam tuhsuhu fataba alaykum Allah ya san ba za ku iya ba la tutiquhu gaba ɗayan dare ku yi kiyamul laili to faqra'u ma tayassara minhu ku karanta abin da ya sawwaka ma'ana ku yi qiyamul layl dan abin da ya sawwaka na dare to a wannan lokacin sai qiyamul layl ta kasance ni nafila bayan adami ce ce farilla ce qala yace qultu sai nace haddithini an witrin nabi sallallahu alaihi wasallam to ba ni labari dangane da witrin manzon Allah qala tace kana yutiru bi thamani raka'atin ya kasance yana wutiri da raka'a takwas la yajlisu illa fi thamina ana gane da kyau ko baya zamnawa sai ta takwas ana gane da kyau ko thumma yaqumu sannan sai ya tashi fa yusalli raka'atan ukhra sai ya wata raka'a daban la yajlisu illa fi thamina baya zamnawa sai a raka'a ta takwas wattasi'a da ta tara ana gane da kyau ko wala yusallimu illa fi tasi'a ma'ana sannan sai ya tashi yi wata raka'a guda takwas ya tai ta tara wala yusallimu baya sallamewa illa fi tasi'a sai raka'a ta nawa sai raka'a ta takwas in an haɗe su nawa za su yi kenan a nawa za su yi ku haɗa mini yi raka'a takwas bai zamnawa sai ta takwas sai ya zo yi raka'a tara bai zamnawa sai ta me sai ta tara in ka haɗe su nawa za su yi a goma sha bakwai ana gane da kyau to kun shi akwai ma inda ya wuce ke na raka a goma sha uku idan shine ma'anan kana yutiru bi thamani raka'atin la yajlisu illa fi thamina thumma yaqumu fa yusalli raka'atan ukhra la yajlisu illa fi thamina wat tasi'a wa la yusallimu illa fi tasi'a thumma yusalli raka'ataini sannan sai ya salla raka'a guda biyu wa huwa jalisun yana zamne fatilka 11 11 raka'a wannan yayi raka'a 11 a'a akwai kuskuren fassara na na'am na'am
sai ta shi kawo da kawo guda wuce sai ya sallama da ko ba shi na na'am kusa mu ƙara ɗauko wurin kana yutiru bi thamani raka'atin yana raka'a guda takwas la yajlisu illa fi thamina baya zamna sai ta nawa sai ta takwas thumma yaqumu sannan sai ya tashi fa yusalli raka'atan ukhra sai ya ƙara yin wata raka'a daban la yajlisu illa fi thaminati baya zamnawa sai raka'a ta takwas wattasi'a ta tara kuma ana gane da kyau ko sannan ya tashi ta tara wala yusallimu illa fi tasi'a ita ma baya zamnawa sai a raka'a ta takwas thumma yusalli raka'ataini sannan ya salla raka'a guda biyu wa huwa jalisun yana azamne na'am yanda abin yake shine raka'a takwas yake yi wata rana in yi raka'a takwas sai ya sallame raka'a guda wata rana kuma sai ya raka'a takwas ya zamna bai sallamewa sai ya tashi ya kawo raka'a ta nawa ta tara bakin raka'a tara kenan ana gani da kyau ko bayan wannan raka'a tara kin sai ya tashi raka'a guda biyu in ka hada su ne za su yi mi raka'a goma sha kenan ba can yadda muka ce a farko ba na takwas da tara ana gani da kyau ko yawa kenan kuskuren fassara ne na'am yace fatilka ihda asharata raka wannan shine raka'a guda 11 ya bunayya wannan hadisin malamai sun yi sabani raka'a bin nan da yake bayan raka'a takwas washi raka'atayil fajr ne yake yi ko kuma a wasu rako'i ne daban wasu malamai su fassara shi raka'atayil fajr ne in an hada ne sai ya sha dai wasu kuma sun fassara shi a'a yana yin raka'a tara dai ne na sallah ta dare idan ya ga da sauran dare daga baya sai ya tashi yi mai ya ƙara raka a guda biyu wannan shi ke nuna dama ya halatta bayan kayan witiri kuma ka yi ne ka yi wata sallah misali shi da mutane suna tambaya wai har in mutum ya yi tarawihi har aka ƙare da shi da dare in ya tashi yana iya yi wata sallah e ya halatta mutum ya yi wata sallah sai dai ba zai yi witiri ba zai yi raka'a biyu biyu ne ba zai yi raka'a ba wadda take mai mara ana gane da kyau ko wannan shine kenan na'am malam ya ce ya bunayya na ba sai istighfari ba mutum yana iya istighfari akwai tasbihin da ya tabbata ana yi shi ana ana yi daban wanda za mu ganshi a nan gaba akwai zikirin da ake bayan sallar witiri ana gane da kyau ko ina tsammani akwai hadisin da ya bayanin shi a nan gaba in mun zo sai a ga bayani akan shi kenan shi bayan wuturi ba astaghfirullah astaghfirullah ake ba akwai zikirin da ake yi na'am mhm ina ne wurin ya bunayya wa lam yakum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam laylatan yutimmuha ila as-sabahi tace ya kai dana manzo Allah bai taba yin qiyamul layli na wani dare ba har zuwa asuba ma'ana daga harkon dare har zuwa asuba manzo Allah yana kiyamul layl sai bai taba yi ba walam yaqra'il qur'ana fi laylatin qattu kuma bai taba karance alqur'ani a dare guda ba ko so dai walam yasum shahran yutimmuhu ghayra ramadana kun bai taba cika wani azumi ba wani wata gaba ɗaya ya azumin sa ba in ba ramadan ba wa kana idza salla salatan dawama alaiha kuma ya kasance idan ya gwara wata sallah ma'ana ya gwara yin wata nafila to yana dawama a kanta wa kana idza galabatu aynahu min al-layli bi nawmin kuma ya kasance idan idanunsa suka rinjaye sa da kwana salla min an-nahari 12 raka'a to a cikin ini yana yin raka'a 11 ma'ana idan mutum ƙiyamun laili ta kubuce masa daddare bai samu yayi ba ko tarawihi ya kubuce masa bai samu yayi ba ya halatta da sahi in ya tashi yayi in raka a goma sha ɗaya saba yi to sai ya raka a goma sha biyu domin a cikin ini ba a yi mi ba a yi witiri ana gane da kyau ko kina ana ramkon tarawihi ko ƙiyamun laili sai dai inda rana ne zaka ramka sai ka ƙara raka a guda akan abin da ka saba yi na aha an tsallake ko ya bunayya falamma asanna ya mun tsallake kenan ya bunayya ya kai dana falamma asanna lokacin da manzon Allah girma ya kama sa wa akhadha al-lahma yayi nauyi ana gane da kyau ko ma'ana tun da in mutun ya tsoho za ku ganin jikin yana ɗayin nauyi aw tara bi sab'i raka'ati ya rika yin witri da rak'o'i guda bakwai walam yajlis illa fi sadisa baya zamnawa sai ta shidda wasabi'a har zuwa ta bakwai walam yusallim illa fi sabi'a baya sallami wa sai raka'a ta bakwai ma'ana yadda yake yi shine raka'a bakwai yake yi in yayi raka'a daya ya zo raka'a ta shidda sai ya zamna ana gane da kyau ko maimakon ya sallame sai ya tashi raka ya kawo raka'a guda ita ce ta witiri da cika ta bakwai sai ya sallame yace thumma yusalli raka'ataini wa huwa jalisun sannan sai ya salla raka'a biyu yana zamne fatilka hiya tis'u raka'atin wannan shi ke raka'o'i guda guda takwas in ka hada ki da raka'atayil fajr ya bunay ya kai dana walam yakum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laylatan yutimmuha ila subhi ila sabahi manzo Allah bai taba yin qiyamul layli ta dare guda ba har zuwa asuba walam yaqra'il qur'ana fi laylatin qatt kuma bai taba karanta alqur'ani ya sabke shi ba a cikin dare guda ko so dai walam yasum shahran yutimmuhu ghayra ramadan kuma bai taba azumtar wani azumi ba gaba ɗai ya yi wata guda yana azumi in ba ramadan ba wa kana idza salla salatan dawama alaiha kuma ya kasance idan ya sallaci wata salla ya fara yin wata salla yana dawama akan ta baya yi wata ran ya wata ran ya bari wa kana idza ghalabathu aynahu min al-layli bi nawmin salla min an-nahari 12 rak'a idan idanu suka rinjaye sa yayi kwana to idan ya tashi da ini da sahi yana raka a goma sha biyu ya ramka ta kwale ya ce fa'atai tubna abbasi ya ce sai na zo a wajen ibnu abbas fa haddastuhu sai na bashi labarin wannan hadisin faƙwale sai ce haza wallahi huwal hadisu ya ce wannan wallahi shine hadisin ma'ana shine dama hadisin nake so ta baka labarin yadda manzon Allah yake sallar witiri walau kuntu ukallimuha da a ce ina yi mata magana la'ataituha hatta ushafihaha bihi mushafahatan da na zo wajen ta har sai na ɗauki wannan hadisin daga bakinta abin da yake nuhi da a ce ina mata magana malamai suka ce an samu wani ɗan lokaci da suka samu saɓani aisha da ibnu abbas ana gani da kyau ko an samu wani ɗan lokaci da har ya ƙaurace mata baya mata magana ana gane da kyau ko amma daga baya sun shirya malamai sun yi kai kawo mai dalilin saɓaninsu to a takace dai tsakanin hannun harshe da da haƙora ma ana samun saɓani balantana ne balantana ne balantana sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai manzo Allah ma da shi da matan shi ma an samu saɓani balantana wanda ba mijinta ba ko wanda shine kenan kuma suke cewa man zallazi ma sa'a qattun wa man lahu husna faqat waye baya kuskure waye gaba ɗayan aikinsa daidai ne kenan dai lokacin da ya gaya mishi wannan hadisi yake da a ce lokacin ina magana ne da ita da na je na karbi wannan hadisin daga bakinta qultu sai nace law alimtu annaka la tukallimuha ma haddastuka da na san baka mata magana da bazan baka labarin hadisin ba abin da yasa yake haka dan saboda har ka je ka tambayta hadisin domin yalla da ban gaya maka hadisin ba da ka je dalilin wajen karbo hadisin kai mata kai mata magana nake da na san baka mata magana da ban gaya maka hadishin ba har sai ka je ka yi mata magana ana gane da kyau ko wannan shine kenan mu kare wannan hadisin haddathana muhammad ibn bashar haddathana yahya ibn sa'id an sa'id an qatada bi isnadihi nahwahu qala yace yusalli thamani raka'ati yana salla raka'o'i guda takwas la yajlisu fihinna illa inda samina baya zamnawa a kowace dai sai sai ta karshe sai ta samina kin fa yajlis sai ya zamna fa yadhkurullaha azza wa jalla sai ya ambaci sunan Allah magwayi madaukaki thumma yad'u sannan sai ya addu'a thumma yusallim sannan sai sallame tasliman yusmi'una sallama wanda yake shiyar da mu ita thumma yusalli raka'atayn bayan wannan sai salla raka'a biyu wa huwa jalisin yana zamne ba'da ma yusallim bayan ya sallame thumma yusalli raka'atan sannan sai sallaci raka'a guda fatilka ihda asharata raka'a wannan in ka kilga sun yi raka'a goma sha ɗaya ya bunayya ya kai ɗana falamma asanna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzon Allah ya yi shekaru ma'ana shekaru suka masa yawa wa aka lahma nama ya kama sa ma'ana ya yi nauyi autar bi sab'in ya rika yin witiri da raka'a guda bakwai wa salla raka'ataini sai raka'a guda biyu wa huwa jalisun yana zamne ba'da ma yusallimu bayan ya sallame bi ma'anahu sai ya kawo sauran ma'anar wancan hadisin ila mushafahatan har zuwa inda ya ce hatta ushafihuha ma'ana wannan wata riwayar ce sai sa in muka riwayar sai a tsaya a wata riwayar yace haddathana Usman ibn Abi Shayba haddathana Muhammad ibn Bishr haddathana Sa'id bi hadha alhadith qala yace wa yusallimu tasliman yana sallamewa sallama yusmi'una wadda sallamar yana jiyar da mu ita kama qala Yahya ibn Sa'id kamar da Yahya bin Sa'id yace حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بهذا الحديث قال ابن بشار بنحو حديث يحيى بن سعيد إلا أنه قال سيدي شياتي ويسلم تسليمة يسمعنا ينامون سلما ودا يكي شيد مؤيتا أتكيكين وما سيجر ما ننزام سيا درس نزام الأوكا أولا قبر شيني وشي من الله صلى الله عليه وسلم ضد ياسوها أما ببرمي با ببر قيام الليل با amma daɗin abin ku shi lokacin da yake da saurin ƙurikiyarsa raka'a nawa yake yi sha ɗaya yake yi kuma ya yake yi da tsaye yake yi kuma ya yake yi yana iya karance suratul bakara da suratul ali imran da suratul nisa'i a cikin mi a cikin raka'a guda wannan me yake nuna muna yana nuna muna yana da kyau mu yi kokari mu yi amfani da ƙurikiyar mu kahin mi kahin tsufa ya zo ihtanim shababaka qabla haramik kai kokari kai amfani da tsohonka da yarintarka kamin tsohuwa ya zo maka idan kai haka to shi zai sa lokacin da ka tsohuwa sai Allah madaukakin sarki ya rika baka ladar ayyukan da kai lokacin kana me kana saurayi kenan lokacin samartaka lokaci ne muhimmanci lokaci ne mai tsada da ya kamata mu yi alfahari da shi mu yi kokarin amfanuwa da shi shi yasa imamu ali yake wani waƙe yake cewa ainaya laubakati dima'u alaihima ainaya laubakati dima'u alaihima hatta ta'dana bi firaqi lam subhanallah ainaya laubakati dima'u alaihima la ilaha illallah yace da ake idanuwa na za su yi kukan jini za su yi kukan shini don saboda rabuwa da wasu abubuwa guda biyu ya ce to su biya haƙƙinsu ba ya ce faƙudu shababi wa furkatul ahbabi lokacin rabuwa da lokacin matasantaka da kuma rabuwa da masoya ma'ana me yake so ya nuna muna lokacin samartaka tsadarsa ta kai ga da a ce idanunka su yi kukan jini don saboda rabuwa da wannan lokacin to su biya mi ba su biya haƙƙinsu ba kenan da mu yi kokari mu yi amfani da wannan lokacin namu na matasan taka kamin lokacin tsuha ya zo lokacin da ko muna so mu yi wata ibada ba za mu iyawa ba muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa masu mu albarka inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah na'am bismillah